الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna ashirin da biyu ga wata na zulhijja kenan wata na goma sha biyu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas wanda ya dace wa sha hudu watan tara miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai kenan izin Allah wannan zai zama tumar darasi na biyar a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam siffar sallar manzala sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha tun daga kabbar al-harama har zuwa yin sallama kamar kana ga yadda manzala yake sallah a cikin gabatarwa mun tsaya manhajul kitab darasinmu na ƙarshe muna cikin manhajul kitab kamar tsarin da malam ya biyo wajen wallafa wannan littafi tsarin da ya biyo shine duk hadisin da ya inganta daga manzala sallallahu alaihi wasallama zai aiki da wannan hadisi wannan shine tsarin shi duk abin da kuma babu shi a cikin karantarwar sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai zo da shi ba to anan shi ne yake maganar cewa da ya ɗauki wannan manhaji sai aka rika sukan shi maganganu daga nan da can har yake ya kawo su baiti guda biyu wanda yake cewa walastu binajin min maqalati ta'inin ولو كنت في غار على جبل وعري ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافتي نصر yace walastu binajin ai ban zaman to mai tsira ba min maqalati ta'inin daga maganar mai suka in dai zaka bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba za ka tsira ba daga sukan mai suka yace walau kuntu fi gharin ko da na kasance a cikin wani kogo ala jabalin wa'ari a saman wani dutse mai sarƙaƙiyar hawa ya ce wa manzan lazi to ina ma mutum wanda zai tsira minan nasu saliman daga mutane ka wuce salim alim ba mai yi da kai ba wanda ya kula da kai a cikin mutane da wala ka samu irin wannan ya ce walau ghaba anhu baina khafatai khafiyatai nasrin ko da ya koye ma mutane a cikin fiffige na meke ba zai tsira gare su sai sun yi magana shi to da kama da ke cewa sai ya ishe ni kawai in yi rukun abin da nake ga daidai ne kuma duk surutu mai surutu kuma sai je surutun shi to anan malam sai yake kawo maganganu wanda shi zamanto matashiyar karatu na yau aqwalul a'immati fi ittiba'i sunnati wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha aqwalul a'imma maganganu da malamai suka yi fittiba'i sunnati wajen bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa tarki aqwalihim da barin maganganun su malaman al-mukhalifati laha wanda maganan da ya saba wa sunnar manzala sallallahu alaihi wasallama anan ko malam ya rakaza akan a'immatul mazahib al-arba'a malaman mazhabobi guda nawa guda hudu na farko su abu hanifa na biyun su al-imamu malik na uku su al-imamu shafi'i na hudun su ahmad bin hanbal zai kawo maganganun waɗannan malamai wanda yake nuna cewa ko da sun yi wata magana idan magana ta ci karo da sunnar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a bar maganar su a nike hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ke da dukkan wani mutum da zai daga baki a yau ya ce mu ɗan mazhaba kaza ne a kama shafi su ya ce mazhabar mu mu kaza muke da yi kenan shi limamin mazhaban gaba ɗaya ya yi bara'a da shi za mu ji abin da abu hanifa ya ce haka imamu malik haka imamu shafi'i haka imamu ahmad bin hanbal mu koma cikin littafi malai ka cewa wa min al-mufidi an nasuqa huna iya daga cikin abu mai amfani malai ka cewa an nasuqa huna mu tunkudo bayani mu kawo bayanai ma waqafna alaihi minha abinda muka muka samu na daga cikin maganganun malaman nan wanda suke magabata aw ba'daha ko kuma wasu daga cikin maganganun za mu kawo maganganun malamai ko wasu daga cikin maganganun malamai malaka cewa la'alla fiha izatan wa zikra liman yuqalliduhum la'alla yace wata kila zai iya zamantowa akwai akwai abun wa'azi wa zikra kuma akwai abun tunatarwa liman yuqalliduhu ga wanda yake bin su ido alhe kenan dukkan wanda zai bi a'immatul mazahibi ya bar hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malaci za mu kawo maganganun wata kila wani gargaɗu bal yuqallid man dunahu malaka ta kai bari ma za ka ga wani yana koyon wanda ma ba su kai a imatul mazahir al-arba'in ba haka ne so jiya za ka samu wanda dan ku ci ku bamu wanda bai ta kara karya ba sai ya hudu magana ka kawo hadisi a ce a malam wani haka yake yan uwa musulmi iya da kyau kowane ɗaya daga cikin mai san cewa bauta da yake yana mawa yana ma Allah subhanahu wa ta'ala kana wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta babu wanda zai tsiratar da kai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala in ba ruko ba da abin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi idan ya zama to saboda kara saboda kar a ce saboda kar a nuna ka kana kallon ga abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a ka bar maganar manzo Allah ka dauki maganar wani ka tuci kanka babu wani wanda zai iya tsina maka a gaban Allah ya tsina maka da wani innahu lan yughnu anka min Allah shay'a ba za su iya tsina maka koyi ba da haka kenan za ka ga wani yana kalla da a'immatul mazahib al-arba ko kuma yana ma koyon ko kuma yana taqlidanci ga wanda ma basu kai su ba mala yace bi darajatin taqlidan a'ma basu kai su daraja ba kuma suna yana musu taqlid taqlidanci irin taqlidanci na makahu ido arhe kawai ika zane kai bari ka zane ka bari ba ruwanka qur'ani ya yarda hadisi manzo Allah ya yarda a duka ba ruwanka wannan malam su za mu kama ganganun malamu a kimatul mazahib al-arba'a saboda gargadi da jan hankali babu wani wanda zai sa ka gaba ya ce maka i kaza ka yi bari kaza ka bari da suran addini in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya ce i kai kar kai tanta ma kar ka samu wani kaikai ko wani shakka a cikin zuciyarka in ya ce ka bari ka bari shine Allah madaukakin sarki ya mushi taken wa in tuti'uhu tahdaru in kuka mushi biyayya Allah ya ce kun shiryu automatikiya to wanda shi wake da wannan haka duk wanda zai maka magana dole ya zama irin ka abu ne abin da ya wani maka ya yi daidai da abin da ya zo a cikin Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaggatu ko kuma a kawai wata fatawa ce wanda ya ciro ta daga cikin aljihun shi baka to shine ma yake cewa ويتمسك بمذاهبهم واقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء yace za ka ga suna ruko da mazhaban nan ko kuma su yi ruko da maganganu a immatul mazahib ko kuma wasu wanda ma su kai a immatul mazahib din ba malaka ta kama law kanat nazalat min sama kai ka ce magana daga sama wani magana yake sauka daga sama qur'ani shine wanda babu shakku لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد to zaka suna riko da maganganun wasu mutane sama ka kai ka ce wannan magan daga sama ta zo wallahu azza wa jalla yaqul malaka cewa Allah ko mai girma da buwa yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka fakkar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar da ku bi koma bayan abin da aka fakkar muku daga wajen ubangijinku auliya wasu majibinta al'amari auliya wasu masoya ku bi su ku riƙe abin da suka ce ƙamƙam Allah shiga ku yaƙar ku bi abin da aka sarkar muku daga wajen ubangiji bayan shi Allah sai ya ayar da cewa kalilan kalilan ma tazakkaru amma kaɗan ne daga cikin mutane suke gargaɗuwa suke tuntuni su gane cewa a eh lalle wajibi ne mu tsaya mu riko da abin da Allah madaukakin sarki ya sabkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye insha Allah ta'ala bayan mukaddima da malami akan wannan zamu fara daga Abu Hanifa ta rahimahullah Abu Hanifa malaka ta fa awwaluhum al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit rahimahullah na farkon su shine Imam Abu Hanifa an-Nu'man dan Thabit Allah ya rahama a gare shi malaka ta waqad waqad rawa anhu ashabahu hakika sahabban shi ma'ana abokan zaman shi sun rawaito daga gare shi aqwalan shatta wa ibarat mutanawwi'a sun rawaito maganganu shatta daban-daban wa ibaratin tasallu na magana mutanawwi'a wanda suke kala-kala a ce Abu Hanifa ya ce kaza Abu Hanifa ya ce kaza Abu Hanifa ya ce kaza malik ya ce kulluha gaba ɗayan waɗannan maganganun da aka rawaito daga abu hanifa usulubin magana kala-kala ne amma ma'anan magana gaba ɗaya ne duka maganar tana nuni yana nuni akan cewa ku bi abin da aka sabkarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da abin da ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam ko da ya saba ma magana ta ku bar magana ta ku bi abin da aka sabkarwa ku bi abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya magana akai to shine ma yake cewa kulluha gaba ɗaya maganganun tuaddi ila shay'in wahid yana nuni zuwa ga abu daya daya wa huwa shine kuma wujubul akhdhi bil hadith wajibcin ruko da hadisi wa tark wa tark taqlid ara'il a'immatil mukhalifa laha kuma da barin taqlidancin ra'ayyukan malaman da ya saba wa hadisi kenan duk wani wanda zai magana da ya saba wa hadisi dole a bar mashi abin shi a yi riko da wa da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujubul akhdh bil hadisi kenan wajibcin riko da hadisi maganganun ga suka ma haka magana ta farko al-imam Abu Hanifa yake cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi idza sahha al-hadith idan hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa mazhabi wannan shi ne mazhabata to yanzu kai ga hadisi na an ce maka manzalla ya ce kaza ka ce a'a abu hanifa ya ce kaza za ka yi labari za ka ba shi tun ya yi bara'a da kai ya yi bara'a kuma ya huta a cikin haƙƙinka ya ce maka in dai hadisi ya inganta to nan mazhabata shi take shi ma ƴan uwa musulmi a wancan lokaci al'amarin bai kasance ba irin yadda ya kasance mana a yanzu kusan ana cewa al-Imam Malik lokacin da ya wallafa littafin al-Muwatta kusan shi ne kusan littafi na farko na hadisi sai dai akwai ya shafi da wasu abubuwa da suke da fiqh ne a tattara hadisi dubu a cikin littafi daya to daga baya da daga baya aka samu amma da hadisan wancan iya mai hadisi goma yana gari kaza wancan da hadisi daya yana ƙasa kaza wani da hadisi biyar yana wata ƙasa da ba nan ina sai ya ga haɗa hadisin tashi hankali ne ba na wasa ba to in matsala ta zo sai su ba da fatawa dogaro akan dalilai da suke da na qur'ani da wasu hadisai to in aka samu wani ashe matsalar manzala ya magana akan ta amma shi hadisin bai zo mishi ba to in hadisin ya bayyana daga baya aka samu a ai matsala kaza manzala ya ce kaza sai ce to ni ma ina waccan magana to na warware ta da haka in kana karanta maganganun magabata za ka ga sun yi magana yau kuma gobe sun warware ta dan ni saboda idan dalili ya zo maka kayan wata magana ta sa ma sunna ta ta sa ma hadisi sai hadisin ya zo maka kenan dole ka warware waccan magana ta ga ta jiya ka tabbatar da abin da ya zo daga manzon sallallahu alaihi wasallam idan idan dai kai alim ne rabbani saboda wannan shi zai baka tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala al-imam malik wani lokaci sun tattauna da wani imam malik ya tafi akan wani abu ya komo misali ya tafi akan ra'ayi sai dawo akan akan ra'ayi na bai sai wasu daga cikin masu surutu suke ga a wannan ai kamar darajar shi ta dan tarage yau ji ya ce kaza kuma ya zo aure yau shi ne ke cewa arrujuku arrujuku an alhaqi fadila ka gane gaskiya ka komo akan ta ka komo kan gaskiyar yace wannan ai iya daga cikin sharaf ne ba na wasa ba wallahi karka ji kai kai a cikin zuciyarka ka ce kaza yau gobe ya bayyana a gare ka ba haka nan bane ba wannan mutanen da ka faɗi ma kaza ka zo ka tara su ta warware wannan shi ne tsiran ka a gaban Allah kuma kana yi ne dan Allah amma idan ka ce ba za ka yi baya ba ai ka ce kaza to a kaza da za a kai ko da hadisi ya bayyana sai ka saka da cikin matsala tunda ga abu nan ka sani amma ka yi juhude shi waje a dubi hawa sai tsanata a kusan zulman wa uluwa mi za ka cewa Allah kuma ka gane tun kana da abin ba haka na bane to shi ne kace idza sahha al hadith fa huwa madhhabi su Umar bin Khattab ka duba daga lokacin da Umar bin Khattab yana yana yana yana mulki kai tsaye wani lokaci ya zo ya magana a cikin jama'a masallaci ne maza suna zawa mata suna zawa wata daga cikin mata ta daga hannun ta yi magana ta ce umar wannan hukuncin da ka ɗauka ya saba wa abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi rana kaza ya ce kaza a lokaci kaza yana tsaye a saman mumbari shi ce maganar da na faɗi na warware ta wannan maganar da wannan matar ta faɗi shine gaskiya tana magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fasa ambatan umar a yau darajar shi ta rage kima shi ta rage Allah wani aiki ne kake ba naka bane ba aiki ne na Allah haka abin da ya tabbata kai dari musa dari cewa abu kaza shine fahimtar ka kai aka hada la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi magana shi tabbata yake cewa la ya'illu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadna ta babban magana al-imam Abu Hanifa yake cewa la ya illu li ahadin baya halatta ga mutum ko daya an ya akhudha bi qawlina yayi ruko da maganar mu ya rike kamkam ya rike mota mu Allah an tambaye shi ce dan mazhabin Abu Hanifa ne shi ai Abu Hanifa ya kai akan kaza yace baya halatta ga wani yayi ruko da magana ta malam ya'lam matakar bai san ba min anna akhadnahu ina muka dauko wannan magana in ba ka san ba ta ina ya tsoho magagan da malamai suke yin wajen fatawa sai a ce abu kaza fatawar shi kaza ne dogaro akan dalili kaza ko zama to istinbadi ko kuma zama to dogaro akai akan wani dalili to yace in ba ka san ba ta ina ya ɗauko kar ka ɗaga baki ka ce abu hanifa ya ce kar ka kama ka fara aiki ka ce abu hanifa ya aikata a ya ce la ya ilmu bai halatta ga ko ɗaya daga cikin mutane ya ɗauki maganar mu wata ɗar bai san wata ina muka ɗauko ta to kaga abun ai da yawa wannan maganganu da maganganu abu hanifa ke ne ba ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya abu hanifa ke cewa haramun ala man lam ya'al dalili an yufti bi kalami haramun ne akan mutumin da bai san dalili na da dogara akan shi ba yayi fatawa da magana haramun yanzu mutumin da ya faɗa maganganun ko da maganar da ya faɗi idan ta zama to ba daidai ba a wajen Allah zai tsira ta izinin Allah istihadi ne gurgurdan abin da yake da ilimin shari'a in ya kuskure iya da lada guda idan kuma ya yi daidai ladan shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga dukkan mutumin da zai so ya aikata wani aikin da ya sha bamban akan abin da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya so da shi da sunan cewa dan mazhaba ne shi mazhaba Abu Hanifa ne Abu Hanifa da ake shi malaka cewa zada fi riwayati a wata riwaya kuma sai ya kari akan maganar dazu yake cewa fa innana fasha yace saboda mu ɗiyan adam ne naqulu al-qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan yace za mu yi magana yau kuma gobe mu dawo akan wannan magana kaza ya halatta yau gobe sai ce a kaza nan bai halatta ba saboda dalili kaza wa fi ukhra a wata riwaya ta daban kuma yake cewa ɗalibin shi abu yusuf sananne ne a cikin mazhaba ta abu hanifa abu yusuf yake cewa wai aka ya yaƙo kai canka ya kai yaƙo la taktub kulla ma tasma minni yace ka shedinka kar ka rubuta duk abin da ka ji na faɗi kawai ka rubuta yace fa inni qad ara ra'ya al yawm wa atrukuhu ghadan ina iya ganin wani ra'ayi a yau a sai akan kaza amma kuma sai in bar wannan abin da nace a sai akan shi yau gobe sai in bar shi dan ka karanta wa ara ra'ya gadan wa atrukuhu ba'da gad ko kuma in ga wani ra'ayi gobe in faɗi kaza jibi sai in mutu in warware shi dan ka karanta rubuta duk abin da ka saurara daga wajena wannan magana yake hudi ma yaqub yaqub shi kuma shine abu yusuf kenan dalibi daga cikin daliban imam abu hanifa magana shi ta uku abu hanifa yake cewa idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي إذا قلت قولا إذا نوى وتمغنى wadda wannan maganar yukhalifu ya saba wa kitab Allah ta'ala littafin Allah mai tsarki littafin Allah ko kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akai malai ce fatruku qawli ku bar magana ku yi aiki da abinda littafin Allah ya zo da shi ku yi aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akai wannan al'imam abu hanifa ke za mu sai a gaggauce saboda mangan suna da faɗi a malami na biyu shi ne imam malik malik kubnu anasin rahimahullah ta'ala malik ɗan anas allah mashi rahama imam malik wanda ake cewa mazhaba ta malikiya mu malikawa to ga irin maganganun da imam malik ya waɗi مالك تشاو أما الإمام مالك مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقد قال إمام مالك مالك تشاو حقيقة هنا فتن تشيوا إنما أنا بشر أخطئ وأصيب yace ni dan adam ne imam malik ibn wannan magana da bakin shi yace ni dan adam ne ukhti ina yin kuskure wa usibu kuma wani lokaci ina yin daidai ina kuskure ina yin daidai kuma duk dukkan dan adam da zai adalci ya san cewa mutum a yanayin da Allah ya halicce shi yukhti wa yusi zai wani yin daidai gobe in ba daidai ba kai abu daidai wani lokaci kuma kai ba daidai ba saboda dan adam ne kai baka da haƙƙi na isma ba ma'sumi bane kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ma'sumi shi kadai ne ma'sumi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba shi ba zai iya yin daidai kamar da zai iya yin ba daidai ba to da ka imam malik yake cewa fanzuru fi ra'ayi da ka ku yi dubi da kyau a cikin abin da nake wani in na wani magana to ku auna shi da sikeli wanda sikeli ku za auna shi yace fa kullu ma wafaqa alkitab wa sunna fa khuduhu duk abin da yayi daidai da qur'ani da hadisi yace malik to ku riki magana ta in ta yi daidai da qur'ani da hadisi وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه duk kuma abin da bai daidai da Qur'ani ba da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bar shi ku shi sai aka zo magana akan abin da ya shahi mutumin da ya ci abinci a cikin watan Ramadana yana mai kan halin mantuwa ya ci abinci ya take cikin shi sosai ya sha ruwa da ya mai kayan gyada sai tana ashe azumi ne imam malik ya ce wannan mutum wannan azumi ana irga shi a matsayin azumi ne wanda ya sake shi amma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man man man shariba man akala aw shariba huwa nasiyan mutumin da ya ci ko ya sha yana mai kan halin mantuwa to fa inna ma'amahu Allah wa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam to Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi yanzu wannan hadisi ne ingantacce wajibi ne kai riko da wannan hadisin ka bar wacce magana ta maliku dan ni saboda imamu malik ya ce innama ana bashar ukhtiku wa usib fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa alkitab wa sunna fa khuduhu wa kullu ma lam yuwafiq alkitab wa sunna fa turkuhu shi da kanshi imamu malik ya hukunci sai ka zo kana ta kada kadatu kana ku malakawa ku kaza ku kaza to kaga shi ya sauke wurin da Allah ko sarki tora kai shi maganar Imam Malik ta biyu yake cewa laysa ahad بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم يجي ليس أحد باب ونوتن قارا آية بايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم شي مظل شيء عن استفاء مظل غني شي غبادن سوغاي أما إمام مالك يقول باب وني بايع مظل صلى الله عليه وسلم illa wa yu'khad min qawlihi face sai ana amsa daga maganar shi wa yutrak in yi wata amsa in yi wata kuma a bar mai aure shi yace illa nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzon Allah tsira da amincin Allah ta faɗa gare shi shine maganganun shi gaba ɗayan su daidai ne babu wani abu kuskure a cikin maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba shi ba duk yadda mutum ya irtika ya kai zai ce ana irga cewa wannan ya cikin ajin zubar kalla duk matsayin shi zai iya daidai zai iya bajini ba saboda ɗan adam haka Allah ne manzala sallallahu alaihi shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi isma ya ba shi isma bi ma'ana ya ba shi kariya ta kan cewa duk abin da yake daidai ne ma ya tuku anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya magana akan san zuciya duk maganar da ya furta to wa'ayi ne Allah subhanahu wataala ya mishi to kaga a wanda Imam Malik yake faɗi babu wani ɗaya daga cikin mutane face ana ɗauka da maganganun shi kuma a bar wasu a ɗauki wasu a bar wasu in banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ake ɗauka maganganun shi gaba ɗaya maganar Imam Malik ta uku Imam Malik yake cewa a yake cewa qala ibn wahb سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين ابن وهب ɗaya daga cikin ɗaliban imam malik ya ce sami'tu malikan ya ce na ji imam malik su'ila an takhlili asabi al-yadayn an mushi tambaya akan tsatsene tsakanin yatsotsi idan ana alwala tsatsene tsakanin yatsotsi fil wudu a cikin alwala fa qala sai imamu malik yake cewa laisa zalika ala na ba dora mutane ba ba a dora musu ba tsaitsaye tsakanin yatsu a cikin alwala haka imamu malik ya ce in ji ibn wahab qala sai ibn wahab yake cewa fataraktuhu hatta khaffa an-nar yace sai na bar malam har sai da mutane suka rage ya zamanto babu kowa a wajen malam fa qultu lahu sai na suke cewa imamu malik inda na fi zalika sunna ya ce ai akwai wata wani hadisi wanda ya tabbata akan tsitsefe ya tsotsi ƙala faƙala sai imamu malik yake cewa wa mahiya imana wa mahiya hadhihi sunna wani hadisi da kake magana akai qultu ibnu wahab yace sai nace haddathana al-layth bin sa'ad wa ibn lahi'a وعمر بن الحارث عن يزيد آه عن يزيد بن عمرو المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن بن شداد القرشي إمام مالك يا تنبيه ابن وهب ابن وهب سيو هذا شيء حدثنا الليث بن سعد ليث أن سعد يا بام لابادي حد يزو كان عبد الرحمن بن عبد الرحمن الحبلي بن شداد القرشي قال شي شداد yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadluku bi khinsirihi ma baina asabi' rijlihi ibnu shaddad al-qurashi yake cewa na gani da idona annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cuccuda bi khinsirihi idan ka ce khinsir shine wannan yaka wannan yaka ita ka cewa fensir kenan bayan karamar ya tsawar za ta biyo ta bikinsirihi yake cewa na ga manzala sallallahu yana cuttuda bikinsirihi ma bayyana asabi rijlaihi abinda ke tsakanin kohohi da suke tsakanin yatsotsin shi ya dan shi yana haka kenan da wannan yana haka ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana haka ibnu shaddad al-qurashi fa qala da ma ibnu wahab ya bai ya faɗi wa malik wannan isnadi da wannan matsani na wannan hadisi fa qala sai imam malik yake cewa inna hadha al-hadith hasan yace wannan hadisi kuma hadisi ne mai kyau saboda isnadin da aka ambata ya san isnadin duka malamai ne wanda duka ne kina hadisi ne ingantacce wa ma sai malik ya ci gaba da cewa wa ma sami'tu bihi qaqqun illa sa'a ya ce wallahi ban taɓa jin wannan hadisin ba in ba yanzu ba ka duba ɗalibi shi ne amma da ya ce ai akwai wani dalili akan haka ya ce wani dalili ne ya karanta mushi dalilin kai tsaye yana ƙarewa imam malik sai ya ce magana fa qala sai imam malik ya ce inna inna hadha al hadith hasan hadith ne kyakkyawa babu ce inkari babu nan can a kai yaushe ma kai karatu da za ka faɗi wani abu a cikin rayuwa na ilimi za ka san wasu abubuwa kuma wasu abubuwa za su koyi a gare ka wani abu ɗan ƙarami kai kana ƙarami ne sai shi ne maka kuma wani wanda kake ga yana mataki na ƙasa sai tunatar da kai shi tun daga shi yanzu muka ce uwar ɗan kasa da ya fata wata mace ta gani wata uwar a cikin sahabba alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wata mace ta tashi ta ce a ta ji manzon Allah ce kaza akan kaza kuma ya amshi magana to wannan shine alamu na cewa mutum yana so ya wange da Allah lafiya amma ba kai tiri ba ka ce a'a mu kawai haka ne addinin Allah wajibi ne dukkan mutum ya sa a kan shi cewa yana yi ne dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba dan neman kai shi wani matsayi ba ko wani ɗaukaka ko wani daurin duniya saboda galibi irin wanda shi yake kawo wannan matsalar kaga matsayin Imam Malik kuma ɗalibin shi ma ya tsaya sai da mutane suka suka watsi ba kowa sai ke cewa ai naji wani hadisi ga gashi gashi gashi Malik da ya bude baki ma ya ce inna hadha hadis hasan wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa amma wa ma sami'tu bihi qattun illa sa'a an taba jin shi wallahi sai yanzu to ibnu wahab yake cewa summa sami'tuhu ba'da zalika yus'al sai naji imam malik bayan haka ana tambaye shi akan takhlilu asabi'ir rijlain tsatsehe tsakanin yatsotsi fa ya'muru bi takhlil asabi'i sai ji malik yana bada fatawa akan cewa ana tsatsehe tsakanin yatsotsi ya warware magana shi ta hari ko bai warware ba ya warware shi ne umar lokacin aka ba shugabanci yake cewa inna ma uridu an akhruja minhu la liya wa la alayya ina so in hutar da shugabancin nan la liya wa la alayya ni ban taba kayan kowa ba kuma kowa bai taba ni ba sa'alin alu gauta kana to wannan wajibi ne akan addinin Allah kowa ta haka kaga imam malik ya kallasa duk mutumin da zai zo a yanzu ya ce su malikiya ga kaza amma kuma ga hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya bi sabarin abinda ya zo a cikin hadisi da ya tabbata malik bari ummin malik ya yi barbaran da shi dalili waɗannan maganganun na imam malik magana ta gaba shine al-imam al-imam shafi'i rahimahullah imam shafi'i shi kuma ɗalibi ne na imam malik kamar da imamu malik shi ma ya ji wani abu kaso na ilimi daga wajen abu hanifa malik ta wa ammal imamu shafi'i rahimahullahu amma imamu shafi'i allah mashi rahama fannuqul anhu fi zalika akthar wa atyab yace fannuqul bi ma'ana an naqaltu maganganu an kawo maganganu daga imam abu shafi'i a cikin wannan al'amarin na bin hadisi da barin magana kowaye maganganu akthar masu yawa kuma wa atyab ko maganganu mafi kyawu wa atba'uhu akthar amalan biha wa as'ad faminha yace ko mabiyan shi sune mafi yawan mutane akan aiki da abin da shi imamu abu imamu shafi ya hadi musu kuma wa as'ad kuma sune mafi rabauta akan abin da ya hadi musu ya faɗi musu abubuwa daban-daban maganganun suna da yawa amma kaɗan daga cikinsu ma ne ce famin ha daga cikinsu akwai maganar imamu shafi'i ta farko ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه yace babu wani ɗaya daga cikin mutane illa wa tazhab alaihi sunna face wani kaso na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sun tare da shi wataƙila ya ji amma abu kuma yanzu babu shi wa ta'zubu anhu wasu maganganun kuma aslan ma bai san su ba a ce irin ga ga hadisan nan gaba ɗaya a tare a waje guda sai irin wannan lokaci sai a irin wannan lokutan namu ga su nan a cikin ordinatar ga su a cikin salula ga su in saiwa ma za ka yi abin arha amma karatun ya gaba wallahi mutum ne yake neman hadisi ɗaya daga madina ya tsaye iraki daga iraki aka ce ainihin hadisin ya wuce yana misira ya buga ya misira hadisi ɗaya ba a saman mota ba a saman shi moto ba ba a saman velo ba ba a saman jirgin sama ba a saman raƙumi ko a saman doki ko a saman jaki ko a ƙafa ka gaskiya Allah ne rawan zaka amma akwai matsala mu yanzu wanda zai ɗauko ya karanta sai na kace ka wani ilimi ne shi ba rubuta ba kawai abinda wani ya rubuta ne ko kan karanta wani ya gana ina ga wanda ya karanta har ya samu guzirin harshen larabci da ilimi wanda zai ɗauki alƙalami shi ma ya rubuta karantawa saurare da sauransu duka sun gagare mu sai majalis fadoji kawai muka tsuna a wannan fada muka yan yuntuka Allah bai ga wani ƙara zama a wata haka ne malam rayuwa take tafiya Allah kiyaye malam ya cewa fa mahma fa mahma qultu min qawl duk yadda na faɗi wata magana aw asaltu min aslin ko kuma na ingantar da wani asali fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilaf amma game da abin da ya zo daga manzala sallallahu alaihi akwai sabanin akan abin da sai akai fahimta ta ce magana ta ce wani tushe ne wanda akan shi na gina amma ya saba wa abin da manzala sallallahu alaihi ya faɗi maliki ta fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli suka ce ma kana lillahi dama duk abin da aka yi don Allah sheki da wannan wa ma kana li ghayrihi fana duk abin da ba a idan Allah ba zai rushe zai rubuje ka duba yadda yake wani maganganu yake cewa fa mahma qultu min qawlin duk irin magana da nayi kuma duk wani asali wannan doka akan shi na gina magana ta amma idan ya saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi malai yake cewa fal qawlu ma qala rasulullahi to magana ita ce maganar da manzon Allah ya zo ita kuma ya ce wa huwa qawli kuma ni ma ita ce magana ta to ka duba wannan sun zama shafi da suke wannan magana wanda ya harace mu wadda a cikin dare bakwai sun koyi mai littafi a cikin dare bakwai harace shi imamu imamu shafi'i an ce ya kai matsayin da ɗaya tsaye wajen mutane suke sai da wani nau'i na na littafai ba za ka bar shi ya daga haka ba yana yana ɗan wucewa saboda sai da hai harshe littafi in ya zo sai daga ne to wannan ne gashi ne littafi ka zagi wane wallafa shi in za ka tsaya kuma duk ijtihadin da kokari shi inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala wannan kaida ne Allah bai tozartar da aikin mutumin da ya kyautata a cikin aikin shi in dai kai dan Allah to Allah bai tozarta ka walladina jahadu fina Allah ce lanahdiyannahum subulana to shi a ga abin da Imam Shafi'i ke faɗi maganar shi ta biyu yake ce ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahil lahu an yad'aha li qawli ahadi ajma'al muslimun musliman duniya gaba ɗaya sun yi sun haɗu ba samu sabani ba ala anna man istabana lahu sunna an rasulillah akan mutumin da wata sunna daga cikin sunnonin manzo Allah ta bayyana a gare shi gashi hadisi ne karara bai da kura hadisi na ingantacce to malaman duniya sun musulman duniya sun yi ijma'i akan cewa baya halatta a gare ka ka bar wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li qawli ahadin dan maganar wani kowai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana to dole a rusuna dole kowa ya janye magana shi magana manzala ita ce abin aiki ne ta guda kama da wani littafin nashi shi ma ya ɗora shi akan manhajin dukkan abin da zai faɗi zai ƙoƙari matuƙa ya ga cewa ya zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam magana shi ta uku قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلتم وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد وانا إذا مغير الشافعي إمام الشافعي كيتشيوا إذا وجدتم في كتابي إذا كنت سامو أتكل للتاجينا خلاف سنة رسول الله سابان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم na ce kaza a cikin littafi na amma kuma ga hadisi ingantacce daga manzala sallallahu alaihi wasallama ya za a yi malai ce faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ku faɗi ku yi aiki ku yi riko da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wada'u ma kuntu ku bar abin da na faɗi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ta daban fattabi'uha ku bi maganar manzala sallallahu alaihi wasallama wala taltafitu kada ku yi waiwaye ila qawli ahadin akan maganar kowa jama'a idan aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko ba wanda ya kamata saurara ba wanda yake da haƙƙi a saurare shi magana ita ce a maganar manzala sallallahu alaihi wasallama amma abubuwa sun su kurkurce yanzu zai ga kishiyoyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sa nufuwa saboda duk mutumin da zai kirkiro wata bid'a kamar yana kishiyarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane kishiya wanda su tariya da wadalla wadalla ya ce kaza shi ma sai ya kudurar shi a yau dini wasu sun bauta ma Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar da ta ƴan aljanna ne akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wajibi ne dukkan mutumin da zai bauta wa Allah ya tsaya tsayin daka akan karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam magana Imam Shafi'i da hudu Imam Shafi'i yake cewa kamar da Imam Abu Hanifa ya faɗi idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi in hadisi ya inganta tar ya ce to wannan ita ce mazhaba kuma ku yi riko da ita ku yi riko da komai in ba ita ba magana imamu shafi'i ta biyar ya ce antum a'lamu bil hadisi war rijali minni antum a'lamu bil hadisi war rijal minni ya ce ku yana nufin suwa yake to al-khitabu lil imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala wanda ibn abi hatim ya zo da shi a cikin adabu shafi'i khitabi ne yake yi zuwa ga zuwa ga almajiran shi da wasu daga cikin malaman da suka yi mu'asara ya yi mu'asara ya mu'asarance su bi ma'ana malaman da ya zauna da su na yake cewa min salatati turuqin an abdullahi an abdullahi ibn ahmad ibn hanbal yake cewa عن أبيه أن الشافعي قال له فهو الصحيح عنه ولذلك جزم بنسبته إليه ابن القيم في الإعلام الواقعين عن رب العالمين آه. إمام الشافعي الله يرحمه أقريش كتشوى أنتم هو أعلم بالحديث والرجال كن شيء سنة حديثي كما كن شيء سنة ماذا جنة سكر حديث يعني أنا مغانا أكمل المال سكي كلان أنقر الجرق والتعديل الجرح والتعديل waye ya kamata a amshi maganar shi idan ya rauto daga manzo Allah waye bai kamata ba a amshi maganar shi saboda annas annasu asnaf mutane kaso kashi ne daban-daban wani mutum saboda raɗin kai shi haka kawai sai ce wane ya ce mishi shi wane wane ya ce mishi shi wane wane ya ce mishi wane wane ya ce mishi har a jingina abu zuwa ga sahabi manzalla a jingina shi zuwa ga manzalla sallallahu alaihi wasallam to shi ne imamu shafi'i duk da irin wannan ilimi da Allah maɗaukar ta ɗaga mishi amma duk da shi gashi yana tawadu'un cewa antum a'lamu bil hadisi war rijali minni ku kuka hini sanin ilimin hadisi ku kuka hini sanin mazajen suke roto hadisi yace fa idza kana al hadisu sahih idan zaman to hadisi ingantacce ne fa a'limuni bihi ai ajju shay'in yakun limana idan hadisi zaman to ingantacce ne to ku sanar da ni ku sanar da ni hadisin nan yaya ya kasance ajju shay'in yakun kufiyan aw basariyan aw shamiyan hatta azhaba ilayhi idza kana sahihan duk inda kuka ji labarin hadisi ba Imam Shafi ce ku zo ku bani labari ku bani labari